بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وايقري بيوغ وتر رمضان shekarar hijira alif da dari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya zo daidai da goma sha tara ga watan februari watan biyu iladiya shekara dubu biyu da shekara ashirin da shida kuma za mu tashi darasi na biyu a cikin karatun wannan littafi a alamun sunna al-manshura li'tiqadi ta'ifatin najiyati al-mansura littafi wallafar ash-shaykh al-allama al-hafiz ibn ahmad ibn ali al-hakami alaihi rahmatullah karatun da muke a wannan masallaci jami'u muhammad al-amin sallallahu alaihi wasallama da ke nan unguwar bidawa a cikin garin azare karamar hukumar katagum jihar bauchi najeriya idan ba manta ba jiya malam ya yi tambayoyi guda biyu mun takaita a kansu tambaya ta farko menene farkon abin da yake wajaba a kan bayi malam ya amsa wannan tambaya tambaya ta biyu menene wannan al'amarin da yake wajaba a kan bayin malam ya amsa wannan tambaya sai kuma tambaya ta uku ma ma'anar abd me ake nufi da bawa yau kuma tambayar mu ta yau in an ce bawa wane ne bawa aljawab amsa ta ce al'abdu in urida bihil mu'abbadu ay almuzallalu almusakharu fa huwa bihadha almaana shamilun li jami'i almakhluqati min al'awalimi al'ulawiyya was-sufliyya malam ya ce al'abdu in uri da bihil mu'abbadu idan bawa ana nufin abin bautatarwa wanda aka bautatar da shi aka tirsasa masa bauta ai almuzallalu abin nufi wadda aka kaskantar da shi almusakharu aka horas da shi wal'alla ba a riski abin da malam yake nufi ba yanda malam ya nufa malam yana so ya kasa maka bawa kashi biyu ne akwai bawa na dole akwai bawa na sa kai sai malam yake maka magana akan bawa na dole ta wannan ma'anar bawan dole to duk wata halitta ta Allah duk wata halitta ta Allah tana ciki bawan dole al-mu'abbad wanda aka wanda aka bautatar da shi wato dole ya bi akwai hukunce-hukuncen Allah da tsare-tsarensa da dole kowace halitta ta bi to babu zaɓi ga halitta face ta bi yadda Allah ya tsara ɗin rayuwarka rabonka asararka ajalinka jinyarka lafiyarka yunwarka ƙishinka bacin ranka farin cikinka haka Allah zai rika dora maka yana hukunta maka dole ka bi ba kai ne zaka tsara wa kanka farin ciki da bakin ciki ba ba kai ne zaka tsara wa kanka arziki da rashi ba ba kai ne zaka tsara wa kanka lafiya da jinya ba ba kai ne zaka tsara wa kanka rayuwa da mutuwa ba sannan a cikin rayuwar akwai abubuwa da Allah yake hukuntawa a tsananin rana sai dai ka nemi inuwa ba za ka hana ba a saukar da ruwan sama sai dai ka nemi wajen fakewa ba za ka hana ba Allah zai zartar da hukuncinsa dare ya yi sai dai ka tashi daga aiki ka haƙura gari ya waye ko baccinka bai ƙare ba sai dai ka tashi gari ya waye ka haƙura babu wanda yake iya canza wannan tsarin kuma babu wanda ba da shi ake yi ba kuma kowace halitta da irin yadda Allah maɗaukakin sarki yake tirsasa mata yi masa biyayya don haka akwai biyayya wacce halitta take yi wa Allah maɗaukakin sarki bisa hukuncinsa ala tilas ta bi ko tana so ko ba ta so sun mastawa ila sama'i wa hiya duhanun faƙala laha walil ardi tiya tsawon aukarhan ƙalata a taina ƙa'i'in da sama da ƙasa ma da Allah ya halicce su ya ba su umarni ko kuna so ko ba kwa so ku zo da abin da na biɗa suka ce a'a mun yarda ma za mu bi mun yarda ma za mu bi to Allah yana da wannan hukuncin nau'an da za a bi ko ana so ko ba a so to ta wannan ma'anar shine al-mu'abbad wanda shi bai yarda ya zama bawa ba amma ala tilas yana karkashin bauta wace irin bauta shine bin abin da aka hukunta masa na dole wanda ba zaɓinsa ba ne almuzallal wanda aka ƙasƙantar da shi almusakhar ya zama horarre dole ya bi kamar yadda mai sanuwa ke kaɗa saniya yadda yake so tare da ta fi shi ƙarfi amma aka sauƙaƙe masa ita to haka bayan Allah dole suke zama wato Allah yana kora su yadda ya ga dama ya tsara musu abin da ya ga dama ƙarƙashin ikonsa da mulkinsa ba mai cewa ba zai yi ba to ta wannan ma'anar malai yace fa huwa bi hadal ma'ana idan har da wannan ma'anar ce ake nufi da bawa to shamilul li jami'il makhluqat to wannan kan ya hada dukkan halittu ba wanda ba bawa bane ba wanda ba bawa bane ba ya haɗa dukkan halittu ba wanda yake fita daga cikin hukunci da ƙaddarar Allah a cikin halittu. Du mulki da sarauta irin ta Elizabeth wata rana sai aka ce ta mutu. Ta mutu kuma ta mutu. Ba yadda za a yi a tashe ta, ba injin da za a sa mata, ba wata gatar da za a yi mata, sai dai kawai a saɓule mata rigunan sarauta, a cire mata kambun sarauta, a sa ta akwati, a je abin ne ko a ƙone ya rage nasu. amma dai ba wanda zai iya dawo da ita duk gata da kuɗi irin nata da mulki irin nata da kuma dama da aka bata na tsawon rayuwa a duniya da kuma yadda ta sanu a duniya da kuma yadda duk abin da ɗan adam zai iya samunsa na gata za ta iya samunsa amma saboda hukuncin Allah ya biyo ta kanta dole ta wannan fiskar ta zama baiwa ko da ba ta yi masa bauta ta sujjada ta zaɓin kai ba yanzu ga bauta ta same ta ta mutuwa ba ta shirya ba, ba bisa zaɓinta ba, da haka dukkan halittu da wannan ma'anar bayan Allah ne. Wa min al'awalimi al'ulawiyya wa sufliya, haɗa daga talikan da suke sammai da talikan da suke ƙasa, min aƙilin wa ghairihi, kama daga mai hankali har ma mara hankali. in an ce mai hankali anan kamar mutum mara hankali kamar dabba kamar itace abin da babu ma ruhi tare da shi wa ratbin wa yabisin da danye da bushashe wa mutaharrikin wa sakinin da mai motsi da sandararre wa zahirin wa kaminin da bayyananne da koyayye wa mu'minin wa kafirin da mummune da kafiri wa barrin wa fajirin da mai biyayya da mai bauɗewa fajiri wa ghairi zalika da makamancin haka alkullu makhluqun lillahi azza wa jalla dukkan halittu ne na Allah mabuwayi madaukaki marbubun lahu kuma dukkanin su wato mallakarsa ne kowanne daga cikin su mallakarsa ne musakharun bi tasqirihi yana horuwa ne da horarwar Allah yana bi ne abin da Allah ya tsara masa haka zai bi wa mudabbarun bi tadbirihi sannan yana gudanuwa ne da gudanarwan Allah ba zai fita daga gudanarwan Allah ba yadda Allah ya tsara rayuwarsa ta gudana haka zai gudana wa likullin minhuma rasmun wa likullin minha rasmun yaqifu alayhi kuma kowanne daga cikin su halittun yana da zane layi da yake tsayuwa a kansa kowanne an ja masa layi ba za ka mallaki abin da ba a rubuta maka shi ba ba za ka samu abin da ba rabonka ba ne ba za ka ƙara wa kanka kwana ba ba za ka tare wa kanka asara ba in ta zo samunka ba za ka tare wa kanka masifa ba ba za ka tare wa kanka jinya ba kowa an ja masa layi kuma akan layinsa zai tsaya wa haddun yantahi ilaihi kuma kowa yana da iyaka iyakaci da ƙarshen sana ba zai ƙetara ba wa kullun yajri li ajalin musamma kuma dukkan kowanne yana gudanuwa ne zuwa wani lokaci da Allah ya riga ya ambata masa irgawa kawai ake kowanne jama'a akwai akwai abin da yake fita daga wannan tsarin babu haka da wannan ma'anar kowa bawa ne komi bawa ne la ya tajawazuhu mithqala dharratin ba hali ya goce ko ya kauce daidai da ƙwayar zarra zalika taqdirul azizil alim Allah yace wannan wato kaddara kenan wannan hukunci kenan da tsarawa na al-aziz mabuwayi al-alim wanda yake masani shine Allah wa tadbirul adl hakim sannan gudanarwa ta adali wanda yake cike da hikima wannan shine Allah so da wannan ma'anar Allah madaukakin sarki yake cewa in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda ba wani abu dake cikin sammai ba wani abu dake kasai face bawa ne na Allah wannan abin da ake nufi kenan da bawa anan duk abin da ke sammai duk abin da ke cikin kasai ko ma menene shi ba wani abu face bawa ne na Allah da haka kafiri ma bawan Allah ne mushriki ma bawan Allah ne munafiki ma bawan Allah ne kamar yadda mumini ma bawan Allah ne me yasa ake za a ce musu bayin Allah ne dukka saboda ba wanda yake fita daga tsarin Allah da haka idan baka yi sharar masallaci ba za ka yi ta kasuwa idan baka yi wa Allah biyayya da zaɓinka ba to za ka yi masa biyayya da hukuncinsa kuma dole ka tafi akan wannan hukuncin don haka shi yasa dukkan wani wanda duk wani wanda yake gagararre a duniya da mai kyamar addinin musulunci da mai kore Allah za ka yi mamakin irin yadda yake da ƙidahumanci da ƙarancin nazari bai fahimci cewa wasu abubuwa suna gudanuwa a rayuwarsa wanda baya iya canza su ba wannan kaɗai ya isa ya gwada masa akwai Allah kuma ya isa ya gwada masa cewa lalle ya yi ladabi akwai abubuwa suna gudanuwa a rayuwarsa wanda ba yadda ya iya da su kuma bi yake to wannan wanda yake juya ka ala tilas kake bi din shine mahalittinka shi yake da hakkin ka bauta masa shi yake da hakkin ka saurara masa don haka idan ka yi bautar dole to kuma ya ɗora maka bautar zaɓi ita ma ka zo ka bi idan ka ƙi bin bautar zaɓi ka rayu akan bautar dole to za ku haɗu biyayyarka a bautar dole ba za ta fidda kai a gabansa ba an fahimci wannan karatun irin wannan bawan ne ya zo cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce allah maɗaukakin sarki ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا كوباينا نا حرمتا وكاينا zalunci kuma na sanya shi haramun a tsakaninku kar ku zalunci junanku sai ce ya ibadi ya kubayina ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaytuhu ya kubayina dukkan ku mayun wata ne sai wanda na shi da shi ya kubayina dukkan ku batattu ne sai wanda na shiryar da shi ya ku bayina dukkan ku tsirara ku ce sai da sai wajen da tufatar da shi ya ku bayina wannan bayina bayina da Allah yake yana yi da kowa ne da kowa ne ke sa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni mas'alatan fa utitu kulla wahidin minhum mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila fil bahr ya ku bayina da na farkon ku da na ƙarshen ku da aljanun ku da mutanen ku za su tsaya a farfajiya guda in za ta dauke su kowa ya faɗi burinsa da bukatarsa na biya kowa bukata to to abin da ke wajena ba zai ragu ba sai gwargwadon abin da bai wuce a tsoma allura a cikin kogi a zare ba kaga da yace ya ku bayina da a ce farkon ku da ƙarshen ku ba ana yi da musulmai ne kadai ba ba da mummune kadai ba Allah yana shelanta kansa ne wa halittunsa gaba daya sai yake cewa bayina bayina bayina saboda me saboda shi Allah din shine kadai Allah amma duk wanda ba shi ba bawa ne yanzu ya rage bautar ko kai ta dole ko kuma kai ta zabi Malam ya ce, wa in urida bihil abidu almuhibbul muzallilu, khussa zalika bil mu'minina, allazina hum ibaduhul mukramuna, wa auliya'uhul muttaquna, allazina la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna. Malam ya ce, wa in urida bihil abidu, idan kuma ana nufin mai bauta da zaɓin kansa, can al-mu'abbadu wanda aka bautatar yake bautar dole nan kuma al'abidu mai bauta bisa zaɓin kansa almuhibbu mai ƙaunar abin da yake bautawa almuzallilu wanda ya ƙasƙantar da kansa shi da kansa kaga wancan almu'abbadu tilasta masa bautar aka yi almuzallalu tilasta masa karban kaskanci akai almusakkaru tilasta masa horarwa akai shi kuma wannan al'abidu ya zabi yayi bautar almuhibbu yana kaunar abin da yake bautawa ba tilasta shi akai ba almutazallilu yana kankan da kai ya yadda ya kaskanta ga wanda yake bautawa babu girman kai idan wannan ake nufi khussa zalika bil mu'minina to wannan suna mummune kadai ya shafa mumini shi yake bauta Allah bisa zabin sa kuma yana son Allah kuma ya kaskantar da kansa ga Allah madaukakin sarki alladhina hum ibaduhul mukramun sune bayinsa masu karamci wa awliya'uhul muttaqun waliyansa masu tsoron Allah, allazina la khawfun alaihim wala hum yahzanun waɗanda ba su da tsoron kiyama sannan ba su da bakin cikin abin da suka bari a duniya. Waɗannan su ne bayan Allah na ƙwarai. Don haka, ƙarƙashin wannan tambaya da amsa za mu fahimci cewa kenan bayan Allah kala biyu ne. Ta fiskar ta fiskar bautatarwa, ta fiskar bin ƙaddara ta dole, to kuwa mabawa ne, kome mabawa ne, har abin da baya motsi bawa ne, sai yadda aka yi da shi. Ta wannan fiskar kome mabawa ne, idan kuma ana nufin wanda ya yarda ya karɓi umarni zai bi, aka hana shi ya hannu. yana cike da ƙaunar Allah da yake bautawa, sannan yana mai ƙasƙantar da kansa, to wannan sai muminai, ke sa ko a wajen bahaushe, ai ma'anar bawan Allah kala-kala ce, akwai lokacin da bahaushe zai ce bawan Allah, so yana nufin mutum, eh, yana nufin mutum, Lala bawan Allah jimana, bawan Allah jimana, kaga ba wai dan kai musulmi bane yace maka bawan Allah jimara a kawai kai bawa ne na Allah ko ma wade ne kai ko arne ne kai kai bawa ne na Allah dan haka suna ne wanda yantabiq alayka tamaman suna ne wanda zai hau kanka to shi yasa bai san ka ba bai san daga ina kake ba bai san aqidar ka ba bai san addinin ka ba zai gamu da kai a tasha ko a kasuwa ko akan hanya ko a dokar jeji tace bawan Allah taimake ni mana bawan Allah ji mana wani lokaci bahaushen ya ce bawan Allah na nufin mutumin kirki sai ka wani bawan Allah kenan yana nufin mutumin kirki wani lokaci kuma in yace bawan Allah yana nufin mai bauta wanda ya yarda ya bauta wa Allah to haka ne bawan Allah wato yana daukan dukkan waɗannan ma'anoni to shi yasa koda a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala yakan ambaci bayansa amma keɓantattu kaji yace subhanallazi asra bi abdihi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram da yace da annabi sallama bawansa wannan fa ba ba bawa gama gari ba ba bawa gama gari ba ba bawa farar hula ba yana nufin bawa na musamman alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba nan da annabi ake nufi annabi ake nufi don haka ana nufin bawa na musamman qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ana nufin mummunai mutanen kirki qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan wa qul li ibadi yuqimu as-salata wa idza sa'alaka ibadi anni wannan duk bayi ba ana nufin mumilai na fata ana fahimta don haka da wannan ma'anar wato bawa yana nufin wanda ya miƙa wuya ya yadda a juya shi a tankwara shi kuma yadda zai juyu zai kuma tankwaro mahiyar ibada tambaya ta hudu mala ya ce to me ake nufi da ibada in mun ji waye bawa me ake nufi da ibada ibada kan mutum ne yake tashi faɗi mutum ne yake zaɓa wa kansa abin da zai yi wa abin bautar tasa mutum ne yake ƙirƙira ko kuwa wannan ma wajibi ne mumini ya sani amsa ta ce al'ibadatu hiya ibada bari ka ji ita ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu in an ce ibada suna ne wanda ya haɗa duk abin da Allah yake so, wa yardahu kuma ya yarda da shi, suna ne na abin da Allah yake so, ya yarda da shi, min al'akwali na zantuka, kamar karatun Al'ur'ani, kamar kiran sallah, kamar ikama, kamar subhanallahi, walhamdulillahi, wala ilaha illallahu, wallahu akbar, wal a'amali da ayyuka, kamar sallah, kamar azumi, kamar zakka kamar umra kamar hajji al-zahira wal batina da bayyananniya da ake gani a fili da koyayya wacce take cikin zuciya kamar tawakkali dogaro ga Allah tawakkali ibada ne amana cikin zuciyar bawa an gane ko wal bara'atu mimma yunafi dhalika wa yudadduhu da kuma tawaye daga dukkan abin da zai kore hakan ya kishiyance shi duk abin da zai kore hakan abin da zai kore hakan kamar abin da Allah baya son sa abin da Allah bai yarda da shi ba baya zama bauta abin da Allah baya son sa baya zama bauta abin da Allah bai yarda da shi ba baya zama bauta abin da zai kusatar da Allah baya zama bauta da haka sai abin da Allah yake so ya yarda da shi da kauracewa duk abin da zai zai ci karo da haka wannan shine bauta in mutum ya yarda da haka to shine bawa kebantaccen bawa to kaga nan za mu iya sake tambayar kanmu tambayar malam ta kare da amsa amma mu za mu iya tambayar kanmu ya za mu iya sanin abin da Allah yake so yarda da shi yanzu mun ji cewa bauta shine abin da Allah yake so ya yarda da shi wanda za a faɗa a baka ko za a aikata a aikace ko na bayyane ko na koye yaya za mu iya sanin abin da Allah yake so abin da Allah ya yarda da shi wannan tambaya ce da ya kamata mu yi kan malam bai zo da ita ba to amsar ta ita kuma shine da wahayi baka zantawa da Allah kai baka ganawa da Allah ta ka masa magana ya maka magana kana ganawa da shi ne ganawa ta ibada ta kusantuwa zuwa gare shi amma baka ganawa da shi ta karɓan sako a wajensa yaya za mu iya sanin abin da yake so abin da ya yarda da shi sai da wahayi muna da wahayi guda biyu alkur'ani wahayi ne sannan haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganganunsa da ayyukansa da abubuwan da aka yi yana raye ko a gabansa ko a zamaninsa ya samu labari kuma bai hana ba wayannan abubuwan guda uku idan suka zo mana to idan suka zo mana to muna karɓan su a matsayin abubuwan da Allah yake so ya yarda domin annabinsa sallallahu alaihi wasallama baya faɗa sai abin da Allah yake so baya aikatawa sai abin da Allah yake so kuma baya barin abin da Allah ba abin da Allah ba baya barin abin da Allah baya so baya bari in dai an yi to ba zai bari ba an aikata kuma Allah baya so ko ya gani ko ya samu labari to zai tsawatar amma idan ya gani ko ya samu labari ko bai tsawatar ba to wannan ya nuna cewa Allah ya yarda da wannan abu to waɗannan sune hanyoyin da muke sanin abin da Allah yake so ya yarda da shi in ba ta wannan hanyar ba to duk abin da kai da sunan bauta idan bai zo maka ta hanyar da za ka san abin da Allah yake so ya yarda da shi ba to wannan abin fa ka sani cewa Allah ba zai karɓe shi ba inda ita bauta mun ji cewa abin da Allah yake so ne ya yarda da shi kai kuma ba za ka kirkiri abin da Allah yake so ba ba za ka kirkiri abin da Allah ya yarda da shi ba kai ba za ka san me Allah yake so me Allah ya yarda da shi ba sai ka jira wahayi ya zo maka to wannan ne kuma abin da zai raba ka da bid'a in ka gane wannan ka hau kan wannan turbar to kai ban kwana da bid'a ba wanda zai kama bid'a ka karba domin zai bata maka lokaci ne ba zai zo maka da abin da yake nuna Allah yana so ba ba zai zo maka da abin da yake nuna Allah ya yarda ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin yardadunsa ya sanya cikin bayinsa ke bantattu na kwarai ya sanya cikin salihan bayi wa sallallahu wa sallim al nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah